الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau sha biyar ga watan safar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya laraba za mu shiga darasin fikin maliki a littafin akarabul masali muna cikin babun fil'ubiyya ko muna fakara ta uku ya ce wani diba salamatu hamin kulle aibin ana son mustahabi ne ba wajibi ba mustahabi ne ana son salamatuwa amintuwan dabban layyamin kulli aibin daga kowane irin aibi wanda laram na uba ya hanawa akwai aibubuwa masu hana yin layya mun karanta su a baya to aibin da baya hana layya ma mustahabi ne a amintu daga wannan aibin kame kamar bin kafifin kaman dan sassauƙan rashin lafiya ka je siyan dabban sai ka ko kudaje suna bin shi ko kaga yana dan ainihin zawayi yana dai wani abu na rashin lafiya wanda ba zai hana layya ba to an so in zai yiwu ka tsirar da ainihin layyarka daga irin wannan rashin lafiya ma'ana kar ka siya wannan ko kuma ya zama ka samu lafiyayya wa kasri qarnin la yudima hakanan da ainihin karyewan kaho wanda baya jini ga kafan ya karye amma gurin ya warke baya jini to duk da haka dai ka nisanci rage da irin wannan kaga wannan babin dillalan raguna ba za su yarda da shi ba ko kuma ba za su yi ba saboda su da ka ji wannan ba abin da zai wannan ai ya warke wannan kaza to shi din ma mustahabi ne ka nisance shi aha wa gairu karka'a hakanan ta zamo ba mai ainihin yagaggen kunne ba in aka ce karka'u tsaga ne amma tsagan kewayewa akwai akwai akwai shedan da ake wa kunne sai kaga an kewaye shi da wuta ba cire ba kuma yana ciki amma da ka gani gashi nan an maruta an kewaye shi to irin wannan tsagawa a kewaye din shi baya hana layya amma mustahabi ne a nisance shi wa sharqa'a hakanan da kuma ainihin tsaga na sharqa mana an tsaga kunnen amma bai kai sulusi ba a baya muka ce in tsagan ya wuce sulusi ko to nan bai ma kai sulusin ba shine sharqa'u ya abin da mustahabi ne mutum ya nisance shi wa muqabalatin hakanan da tsaga na muqabala muqabala shine a datso kunnen ta gaba yanzu misali da kunnen sai a zo ta gaban ainihin kunnan sai a yanka shi kamar rabi sai a bar shi yana reto ba suna haka ba to irin wannan wa mudabaracin ko kuma a yanko ta baya a zo kamar rabi sai a bar shi yana reto to duk wannan ba zai hana layyi ba amma musabi ne a nisance shi wasi manuha haka nan an so ainihin kibantar da dabban layya ana so mutum ya samu mai kiba wasu isanuwa kuma ana son kyautata dabban layya a samu kyakkyawa a nau'in ya zama mai kyau in gashi ne ya zama gashin mai kyau in ainihin sifa ne ya zama mai kyakkyawan sifa wa ibrazu halin musalla kuma ana son fitar da dabban layya zuwa gurin idi ma'ana ba wai sai imami ba kowa ma ana so ya fitar zuwa gurin idi ya je a yanka a can kana da garanti da gaje sai da imam ya yanka ka yanka in ma za ka yanka je kai da ka tafi bai yanka ba kaza a duk kowa yana da garanti a fito da shi kun yanka in za ka babbaki a nan ne a shinye a yi sadaka amma za ka zo da shi gida ne a fidda shi filin idi sai dai wannan mustabanci malamai suka ce ya fi karfafuwa akan imam ɗin dan imam ɗin yana dabba makaruhi ne ma ya bar shi a gida an fi so ya fitar saboda mutane su samu garantin an yanka wazzabu wa biyadihi haka nan mustahabi ne mutum ya yanka dabban layyan shi da hannun shi ba burgewa bane ka samu wakili ka ce shi zai yanka ma an fito ka yanka da kanka ko kuriya ne ya batun ya ce makaruhi ne ma na'ibanci ka sa wani ya zo ya yanka ma ya gairi barura ta inje ba tare da larura ba makaruhi ne ko mace ce an fito ta yanka abinta da hannunta amma kuma wa ajiza yankan fa yayi kar ka je ka ce ai an ce mutum yanka da kai ka janyo kanka musiba dan a wani unguwa an kai haka ka janyo kanka musiba ina taɓa ganin wani mutum ya hauka ce a burkuce dattijo yana yana iyo aka ce ka samu da ya ce yanka ne ya sayi da kanshi wannan yankan shi janyowar musiba gaba ɗaya sun bincika sun rasa me ya faru kawai ya yanka dabban shi da kanshi bai jira liman ba to in kana irin wannan gurin da ma mustahabi ne bari ya zo ya yanka in yanka an ce wa ajiza a tayi shikenan ne kullum yana musu nasiha musu da shafi mukan dawo akan kowa ya dinga yanka da to ayyan kan ka san ka san ka san wani abu ne abin da yasa mutane ba za su yadda ba mutane ba sa lura da shari'a suna lura da abin da za su samu shi mai yanka an yazo yanka wasu al'ada suna kaimar wuya wani ana kaimar fatan wani to wannan abin mutum yake wani ma in yazo irin wannan karatun in yaga irin wayan da yake wanka ne karkai mamaki yake kare ma Barai kuwa. Eh to kai na unguwar ka ne to amma ka eh su sun saba kawai.
an gama Mm?
sai a dawo kofar masallaci kuma Eh?
ne ko cin cin Eh a zo al'adan ke ne da wannan ya zama kamar al'ada ne na daga gari.
ne ka angon ma na koyi wannan Sosai al'ada ne na gari.
Yawanci a Kwarai mutane kwarai.
ne.
Yanzu wani sai ya samu matsala a auren shi ma akan wannan cincin din da za mu dan ka sai ragon ka yi kwamai amma dole ne wannan cincin din ma sai an kawo. Malam ka bari fa wato san zuciya din ba kyau. Ka gani? San zuciya ai musiba ne. Ah, wani mutum ya taba sai da wani gurin shi wajen ko miliyan kusan 25 shi ne yake tambaya na to yanzu gashi nan an kawo an kawo kuɗi mai yawa kamar ko miliyan 15 ne yace yanzu za a yi zakan wannan din ne kan a kawo wancan sai na ce masa a nace ai wannan ba zakka yace ba zakka na ce ba zakka ciki na ce gurin ka siya dan ka siyar ne a'a da asali ya ga a ranar ya siya dan koyewa yayin shi aure ko wani abu kuma yanzu ya ga abin ya tashi ya siyar ina zakka a cikin wannan to amma shi kawai an hura mar shi kama an hura wuta ne ma nake ganin kaman irin an sa akan lalle lalle ya zakka shi kuma yana ga bai karbo cikon ba yake tambaya shi ya san zakkan zai yi amma wai ya yayi yanzu ne ko ya bari sai kuɗin ya zo ka ji za ka gaftari kusan dubu ɗari bakwai a kuɗin shi a halin ba kwabo da an yi waje ba haka kuma ba mamaki wanda zai kire din ya san hukuncin kawai in ya faɗa ba za a yi ba kuma shi da hannun shi ya ɗauki ɗari bakwai ba ku sarƙa ba zai iya ba saboda haka yi ku faki ka gani matsala ne kawai ka faɗi gaskiya abinda Allah ya sa rabarka ka samu kawai wani ya taba zuwa ya same ni yake ihu eh ya mana bakin ciki wallahi har mun sa akan alaji alaji ya yadda zai kawai yanzu ya ce ba zakka ha ya haka yi ne faɗa ko ba zakkan a ce ma na to alaji ma to kai ma zan da sha ba wani abu shi kenan ta tafi kawai amma ba zakkan wai sun sa akan alajin sun mar kaza sun mar wa'azi har ya yadda har ya ce a cire sai wani ya zo sai ya faɗa shi kenan sai kuma na ji dama shi saboda hakkin Allah ne zai cire ka gani saboda haka dole ka gaya wa mutum gaskiya kawai kuma an ka karba ka ci haram kuma ka cuce shi kaman kwace ne ka gani kaman kwace ne ka fake da addini ka sa mutum yayi abin da Allah bai wajabta mar ba ka gani akwai matsala aha wo a ligari da ruwati makaruhi ne kai sa wani ya maka ba tare da larura ba amma fa wa ajza'at idan aka sa aka yin tayi wa inna wa an nafsihi idan mutum yayi niyan za- wa inna wa wato mubalaga ne koda wanda ka sa din da yazo yankan sai yayi niyan ma kan shi yankawa a je dai ba ragon kai na kofar gidanka ba kuma kai niyyar ka kai zai yankawa shikenan layyar ka tayi ba ruwan ku da cewa ai ya juya niyyar ma kan shi ya juya din ba zai dai dauki ragon ba ka zabihi ka qaribin itadahu kaman yankan makusanci kaman makusancinka ita da wanda ya saba yankan misali a gida akwai ko babanku ko wani dan uwanku ko wani bawan gidan ko wani yawan da yake makusanci ne da gidan kuma ya saba duk shi yake yanka muku area yau da aka zo kan ka zo a idi ka zo ka samu a an yanka shi kenan yankan ka yayi tunda an samu abu biyu ga dangantaka ga kuma dama ya saba yana yankawa amma la ajnabiyyun lam ya lam ya mene lam ya taruhu banda bare wanda bai saba ba kai ka zo unguwar wannan mutumin baka san shi ba kawai ka zo ka samu a unguwar da su suke yanka amma bai taɓa yanka ma ragonka ba kuma ba dangantaka tsakanin ku kawai kafin ka zo aka ji an kinkimo rabin gidanka shi ma an yanka wannan su ya biya ka yanka bi ba layyarka ba ta yi ba sai ka sake kuma ya ɗauki ragon su ya biya ka saboda bare ne kuma bai saba yanka maka ba ko so ɗaya bai taɓa yankawa ba ka galidin kaman wanda ya yanka da kuskure ya ɗauka ragon shi ne to wannan falatu jiziu an wayi min huma bai wadatar ga kowanne daga cikin su ba misali an zo ana yanka an danne rago shi ya ɗauka na shi ne kawai ce ku bani wuka ai ragon sai da ya yanka ab sai aka ga shi ragon wani ne ba na shi bane to yanzu wannan yankan shi bai mar a matsayin laifi ba tunda ba na shi bane bai mallaka ba me ragon bai mar a matsayin laifi tunda ba shi aka yankawa ba yanzu wannan rago ya zama na shi ya barnatar da dukiyar mutane sai su yi ma wani ragon ka ya baka shi ya ɗauki wannan amma kai ma layarka bace ba shi ma bace ba wa fi ajnabiyin itada a cikin bare wanda ba dangantaka amma ya saba shi yake yankawa yau kafin ka zo kawai aka danne ma ragon ka aka yanka yaya shine malamai suka ce an yi kaulani wanda an yi kaulani wasu suka ce ba ta yi ba me yasa zai yanka ba dangantaka wasu suka ce a tunda da ya saba shi yake yanka yankan kai nan da sun tsaranta da yawa eh wanne din ai a nan in za a dauki wannan mu muna kaulin tayi din saboda yanzu nawa ne a unguwa wanda an zo ko yana nan ko baya nan kawai za a ce kamo a yanka za a wuce kawai ana kamowa za a datsa ma a wuce kai ma dai ka zo ka samu ragon an yanka eh shi yana magana da ghalib ne yana magana me wajen kuskurewa ghalib O a to kuskure din ai ya kamata mutum kamar rago na layya ibada a shekara so ɗaya amma ka kasa yanka naka har ka kuskure ka yanka na wani ya kamata mutum ya mai da hankali ya shi ya fi daɗi ba Eh?
kawai ba ta yi ba ke muna yi mana kawai mutum ya kula eh mutum ya kula kawai kaga mana an ce mace ba kuma waje ai dole za ka kiyaye aha Al-Muqaddis ne za a samu sirri.
aha Da kai musulmi ne za a samu sirri mai sani.
a tun da zai kaulani aka ce mutum sai dan ma kaulin yayi Gaskiya ne.
Aha. wa qawluhu inda tasmiya haka nan yayin bismillah mutum ya ce Allahumma minka wa ilaika to wannan shi ma makaruhi ne a kaidan malikiya duk da ya zo a hadisi suka ce ya saba wa amalu ahli madina ka san shi imam malik yana duba in hadisi ahad ne ya saba wa amalu ahli madina sai ya ce wannan hadisin mawquf ne ba za a yi da shi ba saboda me saboda wai su ahlul madina su suka fi kowa sanin hadisi sannan kuma hadisin nan zai yiwu an yi naskin shi in an yi naski wa zai fi sani in ba su ba tun da kaga ba sa yi to kawai akwai yiwuwan an yi naski saboda haka makaruhi ne kar ai aha shine Allahumma min kawai laika wa shurbu labani ya makaruhi ne shan nonon dabban layya ka siya ya ainihin saniya ko raƙumi ko akuya da nufin layya kuma ka tatsi nonon da ka sha makaruhi ne wajaza ko wajazzu sufiya haka nan da yanke sufin ta irin gashin jikin dabban nan da ake diba a je a yi amfani da shi makaruhi ne inda ka siya dan layya kuma ka sa aski wannan gashin ka yi amfani da shi amma ba duk wannan kablar zabi ana nufin kafin yanka wa bai'uhu siyar da wannan gashin shi ma makaruhi ne in dai kafin yanka ne in bayan yanka ne shi ma zai bi naman haramun ne sai da shi wai ta'amu kafirin minha makaruhi ne ciyar da kafiri minha daga dabban lahiya wai shi ma lokacin kirsimeti yana dan kawo muku kuma da kailan ya dan ɗiba a kai musu to wannan bikin makaruhi ne amma dai ba ba haramun bane in ka kai din ta ba masa na Mukan muna yi.
ha to dama ai makaruhi aka ce saboda haka Akwai kiristoci ke mai لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ديني ليه karshe ci an tabarru mu tuksibi ne saboda haka dama makaruyi aka ce ba a hana ban kayi din dan zaman lafiya ba da aha wa filuha haka ne ta'amu kafirin wai ba mu kafirin min ha shine ai muka karanta shi yadda kafiri daga naman layya makaruhi ne wa filuha an an mayitin hakanan aiwatar da naman ah, aiwatar da layya an mayitin daga mamaci dan uwanka ya rasu wai ya saba duk shekara yana layya yanzu kaga saura ka dan lokaci ya sai kuka siya kuka mishi to yin yayi amma makaruhi ne abin da aka fi so ku yi masa ainihin ko sadaka ko a ja masa wani sadakatun jariya ko na biya ku wannan layyan da za a yanka mai Aha. Wa muniya bai shay'in minha amma an hana haramun ne sai da komai a dabban layya. Wa in sabaqal imam ko da mutum ya riga imami yankawa kaga dai layyar ba ta yi ba ko in dai yanka da sunan layyar to biya da ce sai da komai a cikin wannan naman ba. Au ta ayyaba da halar zabi ko kuma ta aibatu lokacin yanka an dauko za a yanka da aka daga aka buga sai kafan ta ya karye kaga ba za ta yi layya ba. Duk da haka sai aka yanka ta a matsayin layya makaruhi ne mutum ya siyar da wannan naman. au kabla kai ko kafin a yanka din ta aibantu an baka dama kafin ka yanka in matsala ta faru an baka daman ka bar wannan ka nemi wani ka yanka amma in ji har ka yanka shi da sunan lahiya ba haramun ne ka sayar da wani abu a jikin shi au zaban ma'iba jalan ko ko mutum ya yanka mai aibi din jalan da jahilci shi bai san ma wannan ba za ta yi layya ba bayan ya yanka aka zo kai ya ragon naka ba kunne gaba ɗaya ca rashin kunne din me kunne nama ne ya ce ai rashin kunne yana hana layya to yanzu anan shi ma makaru abin nan haramun ne ya siyar wannan duka saboda ya yanka da sunan layya ne wal badala haramun ne musanye da naman layya ba da hu bayan mutum ya yanka bayan ka yanka sai wani ya zo ya ce kai ni wallahi bana akuya ne yanka ni kuma gida ba ka ce akuyan ai ni da zan samu naman akuya ya ce to yanzu abin da za a yi ba ni ragon naka ga bunsuran to haramun ne wannan canji ai shi ma ciniki ne shi ma kamar siyarwa ne haramun ne aha illa li mutasaddiqin ko mutasaddiqin ya samu ku mutasaddiqin sai dai ga wanda aka ba wa sadaka wanda yana da damar ya siyar ko ya canza duk abin da yake so yana da damar yayi da shi wanda aka kayyadewa ba zai wa'annan abubuwan ba sai wanda shi yayi lahiya amma wanda aka ba wa sadaka zai iya abubuwan nan wa mawhubin da kuma wanda aka ba wa kyauta dama mun ce ai ka kasa ka yi kyauta ka yi sadaka ka ci ba to wanda ka ba wa kyautan ko sadakan duk zai iya siyarwa zai iya canzawa da wani nama zai iya komai wa fusika ba wa faskin bane wa fusika haka ya rubuta muku wa fusika ya fi kyau nan ba wa faskin yasa ba to wa fusika ne wa fusika to in waka wa nazara kenan misali ga wani nan ya sai da naman lahiya an kama ya za yi fusika a ɓace cinikin ya miyar da ya miyarwa mai kuɗi kuɗin shi ya karɓo naman shi in canjin naman ne ya miyar da naman ya karɓo naman shi fa in fata idan kuma ya riga ya yi fauti fa da ya je zai mai da kudin aka ce ayya ai mu dama naman miya muke bukata an riga an yi tuwon rana da shi kaga ya riga ya yi fauti ko to a tasadduku haka ne yawa wajaba tasadduku bil iwadi to wajibi ne yayi sadaka da wannan iwad din in naman ne yayi sadaka da wannan naman in kudin ne yayi sadaka da wannan kudin wajibi ne bai halatta ya mallaki wannan kudin ba mutlakan sake ba kayyadewa fa fa in fata idan kuma ya riga shi ma kuɗin ya yi fauci shi ma kuɗin dama ana neman na, na suya ne wato wai irin ƙoƙarin nan ya ya siyo ragon amma man da za su ya ma babu wanda ya ce marto yanzu abin da za a yi ai ga wasu nan suna siyan kilo ka kira ka sai da kilo uku mana a ɗan samu na tattasai da mai da na kwalfisu sai ya siyar shi ma da ya zo ɗin har an riga an daba nawa mai yiwa ma an ci kaga fata. to ya za a yi fa mislihi to dole ne mu kwatankwacin wannan naman sai a ce naman kilo nawa ne kilo kaza na rago eh to dole ka nemo naman rago kwatan kwacin wannan kilon ka yi sadaka da shi to il- fa bi misli ya fi kyau fa bi misli sai ya yi sadaka da kwatan kwacin wannan din illa an yata wallahu gairuhu sai dai idan shi wanda yake mai dabban layyan wani ne ya jibinci wannan siyarwan ko canjin ba shi ba sannan abu na biyu bila izinin ba shi ya izini ba yaron gidanka ne ko wani bawanka ne ko wani dan wanka ne ko wani ne dai kawai da ya ga cewa ana bukatan kuɗi sai ya ɗebi naman ya je ya siyar ba kamar izini ba sannan kuma wannan kuɗin da ya siyar din wasu rafa ya sarrafa kuɗin fi ma la yalzamuhu cikin abin da bai lazimci mai dabbar ba sai an samu biyan nan ba kai ka ce ya siyar ba da ya siyar me yayi da kuɗin ya ji ya siya wa yara kaya ko yayi wani abu ne wanda abun bai hau kanka ba amma da ya siyar ce ba ne ya kawo gida ai kaman kai ka sa shi ko kuma yayi wani abu ne wanda kaddara da ba a siyar ma kai zaka nemi wannan kuɗin ayi wannan abin kuma a wajibi ne kai wannan abin sai mu ce to yanzu kaman kai ka siyar ne dole wannan hukunci ya hau kanka shine yace la yalzamu fi ma la yalzamu ya sarrafa cikin abin da bai lazimce shi ba ka arashi aibin kamar arashi na aibin da la yamna'ul ijza ba zai hana isar da layya ba shi ma dole mutum ya sadaka da shi misali mutum ne ka sai dabban layya kawai sai ya zo yana baya baya da mota kawai sai ya buge dabban sai ya kafan ta ya bancare ko ta dan samu matsala tana dan dingishi amma dingishin ba zai hana layya ba kaga ai dole za a biya ka kuɗin wannan dan aibin da ya faru to wannan arashin an karba shi ma dole kai sadaka da shi tunda a jikin dabban layya ne wannan kuɗi ya fita wa inna ma ta ta'ayyanu bizabi yace wa inna ma kadai ta ta'ayyanu layya tana ayyana ne bizabi da yankawa kaga bambanci da hadaya hadaya muka ce indai kayi taqalidi kayi ishari ko nan zuwa wata guda ne wannan dabban sunan ta hadaya ba daman a canza ta amma dabban layya tana ayyana ne in an yanka yanzu misali kana talaka ne sai wani sirikin ki aiko ma da ragon dubu ɗari biyu kai kuma a gida ma ba ce bane a kaza aka kana da daman ka siyar da shi ka siyo na dubu arba'in ko hamsin ka yanka kai ma sha hankali kuɗin matukar in dai ba a yanka ba kana da ainihin iko akan dabban ka za ka yi duk abin da kake so ko ka siyo da niyan yankan ma sai aka samu matsala za ka yi zuwa ka canza shi ko ka siyar duk abin da za ka yi in dai ba a riga an yi layyan da shi ba to wannan dokokin bai hau kanka ba shine wa inna ma ta ta'ayyanu bizzabi yana ayyana ne bizzabi da yankawa kan a yanka din kana da daman kai abubuwanka Allah